bukuru yana nufin shi ne mutum ya kame abin da yake iyawa wajen bayarwa na dukiya ko taimako da hannu ko da harshe don taimako ana yi da hannu ko da harshe to yana iya kaiwa ruwa in yi tsanani yana iya kaiwa ga haddin hana haƙoƙi wajibai in yi tsanani zai zama hatta ma abin da ya zama wajibi mutum ya bayar sai mutum ya hana kamar yin nafaka ga iyali da makusanta wanda suke wajibi ne a masu nafaka ɗin ko kuma hana haƙƙin zakka ga bakirai da sauran haƙoƙi na allah ta'ala wanda ya ɗora ko hana humusi ga ma'abuta humusi ɗin wanda zai wajauta mutum ukuwa da a kama shi gobe kiyama kan wannan kuma yana iya zama kuma sanadiyar ma hana ma'abota haƙoƙi sauran haƙoƙi wanda zai kai ga haddi mutum ya kai ya sa ya kai shi ga halaka da faɗawa cikin azaba a cikin hadisi ya zo cewa la yu'minu billahi wal yawmil akhir man bata shab'anan wa jaruhu ja'i' bai imani da allah ba wanda ya kwana a ƙoshe makwabcinsa ko a wace ma'ana yana sani saboda haka ya ce wannan ar ne kaga wato kenan ainihin rowa fakam da mukan jingina shi a ainihin matsakaici dan karamin ruwa ne wanda yake mutum ainihin ya kamata zara zara amma banda ma a ce a hana haƙƙi to amma yin asalin ruwa din yana son abu ne yake kawo son abu ne yake sa dundun akwai wani abu tare da dun marowaci kamar ba mun karanta magana amirin dangane da kwaɗayi sai inda yake cewa ainihin makwaɗaici baya shugabanci sai muka ce ai ce ka sai ce kun san abin da yake nufi marowaci yake ne domin rowa da kwaɗayi tare suke duk wanda ka ganshi marowaci za ka ganshi makwaɗaici domin kwaɗayin ne ya sa shi rowa ne saboda shi yana son abu saboda tsanin son abu sai zama baya baya amma yana so a bashi shi yana ito sai ka ga tare da kwaɗayi da rowa ko da lokaci suna tare da ga an cewa man yi ƙashi a nafsi fa ula ka humul mukhdun wanda aka kima koran kansa to shi kuma sho shi matsananin rowa ne sai kai ga abin da ake ce ma koro shi wannan ya kai ta kai wa ma baya ba wasu bane baya ba kansa shi kansa in zai dan kadan ne man da rowa din shi saboda tsananin rowa in rowa ke rowa to hakan sa ba zai ba ya hana ma kansa yana jin yunwa amma yana yana tunanin da zai bantar wani abu da baya ya ci abinci sai kai zama shi kawai in kuma sai dan ci dan kaɗan dan da ya dan sai dan kaɗan kaɗan ya ci ya dan ci aji ya zauna da yunwa saboda tsananin ruwa ta kai har yana ma kansa wato hai kaga mugu mutum ta yi tsanani har yana cutar kansa yana ma kansa mugu to kaga ci ar ne saboda abin kunya ne ana aibata mutum da wannan to waljibulu man ƙasa wancan karin na ɗan fassara mana ɗan kaɗan ke jubul yana nufin shi kuma muna ce mishi tsoro amma tsoro iri iri tsoro na ragwanci shi ake ce mai jubul wannan shi ne kishiyan jaruntaka na ga aka ce shi mutum jarumi ne to kishiyan jarumtaka shine ragonci wanda yake kuma shaja'a rukuni ne ma a rukunin imani kuma ado ne ga mutum to kuma shi rago ko da ke mora ko mukan ce wanda zai iya wani abu ne amma sai bai ba amma galiba ragwantaka tsoro shi yasa a gane a ce mishi tsoro saboda tsoro iri iri ne amma tsoro irin na kamar wato inda ya kamata kamar ya kamar za mu sun za mu ga inda ya sa shaja'a yana gaba shaja'a yana nufin karfin halin da za ka fuskanci maki ka kare ka kare kanka daga maki da duk abin da kake iya to jarantaka ce mutum makiyinsa ya zo yana son ya halaka shi misali shi kuma fuskanci makiyin da duk abin da yake iya wajen kare kansa wannan shine mene jarumtaka to ragwanci ba maki ya zo shi kuma ya zo ya makutu na zo ya kuje ya gyara makirkita kawai yana don faro cikin ko ka gama sai ya dauna abu sai ya bi shi sai ya mangare shi alhali kila da zai nuna da zai fuskanci maki din ko da ma dai makin zai yi masa kaga dai ya kare kansa daidai gurgu to kuma tana iya kuma ya ima maki ko ya kare kansa ko a yi mutuwan kasko to amma in yi rago ne sai ka ga kawai ya sallama tun kafin a kawo to in aka kaga kaga jarumi in ya je wajen in ya je yaki wajen fagen fama zai fuskanci maki ne gadan gadan da duk abin da yake iyawa sai da shi ko jaban shi matsoraci shi ko ainihin tun kafin a fara yakin ma an riga an gaba da shi yana ta ina in ka in ka taɓa zuciyarsa ka je da gib gib gib gib yana ta makirkar yana ganin kafan danna a waje zai gama kuma aka rutsa da shi kawai ya mutu ya sai sallama ma mutum to ragwanci kenan to man ƙasa wato tawaya ce tawaya ma'ana ainihin tawaya ga kamar yadda ce wancan aro kunyata to tawaya ainihin ya tauye darajar mutum domin bisa ɗabi'a ya kamata mutum ya zama jarumi domin maka mai ce rukuni ne cikin rukunin imani kuma ado ne ga mutuncin mutum shi jarumtaka jarumtaka mai jarumtaka ya taɓa jarumtaka shi ne ka je kai ɓarna jarumtaka shine ka dake ka fuskanci makiyin ka kare kanka shi ne jarumtaka amma ba jarumtaka ne waɗansu kan suka yi je su barna sai su ɗauka wasu jarumai ne jarumtaka jarumtaka kenan ba idan ka sami iko akan wani ka tattaka shi ka murza shi to kai jarumi ne ai ba jarumi kenan ba ko kai kana da bindiga shi bai da komai ka harbe shi ai ba ka jarumi ba ne jarumi shine wanda ke fuskantar maki makin na da karfi shi yana ɗauke da makin ya fi shi karfi amma ya kare kansa da duk abin da yake yawo to jarumtaka ke amma mutum mutum ya ya je ya kai hari ga mutanen da ba su da makami ya karkashe sai da yana dariya irin yadda america take yanzu daga ma suna maka mai da nake karanta a nake cewa yanzu yakin da america take shine su mayakan suna zaune a birnin texas mil kimanin dubu biyar tsakaninsu da makiyin da suke harba sai su matsa wani abu drug jirgi ta sushe su targetin daidai wani kawai ka su harba sai su kashe mutanen kawai su koma su kwanta lafiya nau ya ce wanda zai harbe ya kashe mutum 500 zai je kwanta tare da iyalansa lafiya nau ba jin tsoron komai saboda wani abu ya matsa kawai ya je ya dira a kan kawai mutane kashi su amma sai je ko na kwanta ya kwanciyansa to jarumi ke ne kana fuskantar maki ne ga ka gashi a gwada yar kashi to in ka in ka jarumtaka kenan amma ka matsa wani abu ya ke kashe mutane kai ba jarumi ba ne kai kai kawai dan ta'adda ne kawai yanzu abin da amerika take ta'addanci take haka kuma sojojin nigeria sojojin nigeria yan ta'adda ne kawai duk lokacin da kusan kisa kisan kai kawai suke nan sun sun check point da suke harazin mutane na wajen jaji din nan wata mota ta yi wani ta yi bindiga habawa sun suka zuba da bindigogin suka zo abuja ɗin ba ka yi ba nuna ɗan sanda ya ji mota ta yi rihi na waje ta yi hutu ga karfa kawai don na guje kai ka fuskance shi ka dake to kuma jirgin shi ne opposite ɗinsa kishiyansa shi ne kai kuma makinka ya nufo kai kuma duk kafin ke ta sallama ya fushi alhali za ka iya faɗa ko wani abu wajen kare kanka to shi wannan man ƙasa ma'ana tawaya ne tawaya ne ga darajar mutum a ce shi jaban ne in ta ya zama ba la mahalata makiyin ka ya fuskance ka zaka kare kanka ne da dukkan wasila duk abin da zai yi ma hatta ko da da baki ne za ka yi magana ne amma kar ka sallama masa ko duk abin da zai yi ko da ko- ko da hannu ko da ko da harshe duk abin da kake iya ka kare kanka ko jaruntaka kenan kuma ka sallama ka ki kare kanka din to shine ragwantaka to inda kuma ya ce wal faqru yukhrisul fatina an hujjati talauci ko yana ah, beban takadda mai hazaka akan hujjarsa wato mutum yana da hujja zai iya kaf an an an an an tinkare shi da wani- da wata magana kamar a- a ce shi ƙarya yake misala ko kuma abin da yake faɗi ba daidai ba ne ko kaza da yayi kaza ne to shi yana da hujja da zai iya nuna cewa a- eh yana da dalilin da yasa ya aikata kaza ko yake yin kaza to amma talauci sai ya hana shi ya kafa hujja da sai sai mai shi shi kamar bebe ba shi da hujja amma ba zai yi magana to wannan ya kimsa magana sosai ga gwamnati kuce hikima dama irin wannan sai an warware ta me yake nufi wannan domin talauci wani lokaci akan samu rawayoyi sun- sun zo- sun sun zo da yaban talauci wani lokaci kuma akan zo akan kawo rawayoyi da- da zargin talauci talaucin da ake yaba shine na mutumin da allah ya jarabce shi da rashi kuma ya daura rashin bai zubar da mutuncinsa yana biɗa talauci bayan nan ka zauna wajen baka biɗa ba ne yana biɗa amma kaɗan yake da kuma ya gamsu da kaɗan ɗin ya zamansa ya haƙura bai zubar da sa to na akwai talaucin da ake tarauta mutum wanda yake ba- ba ba laifinsa ba ne an talauta shi kama a ɓace mutum da yake a tausasa shi kamar yadda aka yi ma al'umma a ƙasar nan. aka mai da a- a- albashi a ba- ba- a bakin komi ba komi na da tsada amma mutane ba su da kuɗi to kaga an talauta suke to wannan irin talauci din shi zaka ga shi zaka ga cewa a- a- ya ya jefa mutane a wani irin hali mawayacin hali kamar da ya zo a cikin zancen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ce kadar faqru an yakuna kufra wa kadar haslu hasadu an yaghliba qadar wato ka- eh, talauci game ke da zama kafirci wato in in talauci irin wannan aka jefa ka a wani hali to lallai kuma dai gabe ki ba a ce ya zama kufur ba don ka in ka ji matalauci ya fara ɗan su zantuka da ka ga anya wannan ba yana neman ya fice daga addinin ba saboda ainihin kalmomin kalamun ke ga kamar abin to talauci ta kai shi gabe yake da zama kuma sannan kamar yace kuma hasara kuma gabe yake da rinjaye kaddara ba yana ne hasara na iya rinjayen kaddara ba ne amma ga abin da aka kaddara amma mai hasara baya fasa hasara kamar zai rinjaye kaddara damin kuma a babin hasada ma jiwa amma kadar kufur a kadar faƙar an ya kona kufra gaba ke da ya zama kabirci wannan talauci abin zargi ne ana iya jefa mutum a wannan halin sannan kuma akwai ma eh, faɗin amiru da yake cewa zai zama abin mamaki ma a ce matalauci bai ɗauki makami ba ma'ana ya rufe shi kuma ka lura ainihin in ka ga inda ka lura ainihin ake ta fashe-fashe da zama ai akwai talauci talaucin da aka jefa mutane ne suka koma ciki mutunci ya zube ya zama kai aka shiga kare ne tun mutum yana ya shara da karya don a bashi wani abu ya zo ce wallahi zai tafiya ne ko an yi mai ce masa rashin lafiya kai bai dum wayannan dai akwai wani mutum ana ban labari ya je ya je gidan wani alhaji ya yi sallama a ga ya ce, "Wallahi ba- ya zo da mahaifinsa ne gari asibiti kuma allah ya masa cikawa yanzu shi ba yi ma da abin da za a yi da kafai ba shi da abin da kuma zai ma iya ɗaukan baban nasa daga asibitin ya kai shi makabar ko kai shi shi ke nasa da ce Allah sarki Allah ya ramshe shi Allah ya ramshe shi a jama'a kun tori baban wannan ne ya rasu san ba Allah ya ramshe Allah ya to shi kenan ina ina abu da aji aga aji abin ko da kafai zama a gaya musu za a zo a ɗauko mota sai aka zo aka aka zo shirin da kafani aka zo da mota jama'a suka shigo da a je a ɗauko gawa a zo a yi jana'iza a je a bizin aka ce a wani asibiti ne faɗa asibitin da aka je ƙofar asibitin da a motar yadda rai danna a guje ashe shi yana so a bashi wani abu ne ya tafi ya ɗan hidimomi sun suka ɗauka daga shi ne su yi jana'iza ai da aka je kwamsa a daga aka karya kwana kawai sai da sai zuma muje shi ke ya basu da zakawa ne aka da mu wani ya muna haka nan ya zo ce ba ainihin an masa rasuwa ne shi ma nan da nan ya zo nan nan zariya gashi kuma an yi rasuwa din kuma yanzu shi daga kaduna yake yanzu ma ya ji kudin ma ya motin da zai je ga yan uwa cewa babansa ya rasu babu kuma gashi yanzu a yana son kuma a yi jana'iza a nan ne na ce to insha Allah ba wani na mota gashi je ka ce mai yan uwanka su yanzu ina ne maka shirya aka aka ji shirya ana jiran ya zo a je a ɗauko gawa muka yi ta jira shiru ka ganin mutane ta talauce kan samu sai su shara da ƙarya to ya dinga shara da ƙarya ni ma ko wani yakan ta shara na mun ƙarya irin wannan suka yi wai wai alayi yayin su ce ɓata da lafiya tana kafance ne wallahi kuma zai ce tuzo shi kenan sai in bashi wannan wannan san yana sai zai ce ya je kafance ne zuwa can sai ya ce sai suna gaishe ka wani ce to na gode ni kuma na san bai je ko ina ba yana nan to ba abubuwa ne me ko kawai ce da Allah dan taimaka to duk da wuce kan sa mutum ya shi ne daga yan karerai din nan in aka wuce nan fa sai a abin da ba a so a sai abin da za a zubar da mutunci to talauci abin zargi ke wanda irin wanda aka jefa mutane wannan na tilas an tilasta mutane talauci ne a ƙasar nan da ƙarfin tsiya da ƙarfin tsiya cikin wayan mahukuntan ƙasar nan shekarun baya akwai wani wanda yake cewa shekarun baya ne yana jin ya kai ko shekara ko ya kai ashirin ya ba kai ashirin ba yake cewa wasu ai sun so ne mutane wai su yi talaucin da na jin ya wuce su yi talaucin da ko naira ashirin ma sai ta ba su sha suna sa turuwa a talauci an ta ai an ka talauci ko sai a gansu da gida in talaka yana da yana samun abinci yana komai lafiya lau ba zai girma manya ba to to shi shi a nazarin al'umma in mutum ya talauce irin wannan to ba a ganin shi a bakin komi hatta ma ko da yana da hujja ba wanda zai saurare shi wato da za a ce wa yau ke magana in wata magana ce aka ce wa ke yi sai a ce sai a ce sai a faɗi sunansa a ji ba a san sunan ba waye shi ko kuma in an san shi a ga wani bayi da komai sai aka ce in ba za ma ɗauki maganarsa shi ne yake cewa ainihin talauci ga yake da ya mai da ya bebantar da mai hujja gashi da kai bayan hankali da hujja ya kafa hujjansa amma mai mutane suna ganin shi ne waye me yake da shi ballantana su karɓi maganarsa sai ya zama yana da in yana da wadata a yanzu ka ji hujja ke in da kuma ke cewa wani wal muqillu garibun fi bagdati makaranci shi ma kaman fakiri ne makaranci din akwai ɗan bambanci tsakanin fakiri da mukil ya ce anan yana cewa in akwai bambanci to shi alfakir man azar hajjata holin nas fakiri shine wanda ya bayyana bukatarsa ga mutane shine fakiri amma mukil kuwa mai yiwa ma ya ya nuna ma mutane shi ya wadata amma dai baya da shi in ya zama shi mutum ne ba zai yi kenan ya iya kyauta ko ya ba wasu ko ya taimaki wasu ba ta yadda ainihin har su kuma mutane ba su fuskanto su iya zuwa gare shi ba So, ba ba- ba su biɗi wani abu wajen shi ba saboda haka a ta wannan fuska ne ya zama bako a garinsu ko da a garin akwai yan- a nan garin aka haife shi a nan ya girma kuma yana da dangin iya da na baba amma ya zama bako saboda mene wake zuwa wajen shi yana neman wani abu wake neman wata bukata wurin su ba ba yi da abin da zai ba kuwa kuma ba wani ba in- haka ne Ah, saboda haka yanzu sai sai ya zama ainihin ba wanda zai zo yana ba yana ma tambayan halin shi ko ya kwana lafiya ba akwai mai mai mai waka yana cewa la ta zanna annal gariba huwa na'i walakin al garibu al muqil kar ka tsammaci ah, shi a cikin jama'a ko wanda zo da shi akwai wani da ba ko wanda ban dauko ba ke ba wani mutane a cikin gaba yawwa wannan shi ma wannan yakan kawo wasu wasu hikimomin da daban-daban amma dai nakan ce hikiman amirul mu'minin tafi Eh, na ibn abul hadid ne hikima amirul mu'minin tafi amma dai hikima da hikima ce akan ji akan ji akan ji aka amfana da wasu ce kamar wani ma ya ce kaza wani ma ya ce kaza nan ya ce ya kawo shi nan nan ya kawo baitin ma a guda ya ce karka tsammaci mukiru karka tsammaci wato ainihin bako shi ne wanda yake nesa a wanda ya zo daga nesa shi ne bako bako shi ne wanda ba yi da shi shi a garinsu ba a san da shi zai da shi ba wannan ya kawo baitocin nan wani mai tsullu gari bin fi bari la ta zanni la ta zanni annar gari ba kowanne na na'i walakin na gari ba almuqil wannan na- nafsul bai- baiti ne nan ya cewa wannan ne hikimomin wasu ne kawo amma hikima miliyoyin zafi amma dai ci hikimomin da sai ce ana cewa wai maluka muruk ya yi kar magana maluka muruk wato dukiyanka haskenka kuma ana ce an ce mai iskan iskandar eh, me yasa falasifa suka kiyaye dukiya tare da hikimomi da kuma saninsu da duniya sai ce domin kada duniya ta bukatar da su ta kai na sun sun yi magana ma ba za a saurari su ya ga wannan ya kama da mutum amiru ke cewa shi shi fakiri da hujjansa sai a maishe shi bebe wato kuwa ya faka hujjan ba za a ɗauka da kuma ya ce hassan alaihi salam ya ce man za'ama annahu la yuhibbul mala wa huwa indi kadhib fa in amilta sadakta wa huwa indi fa- fa- fa in amilta s- fa- fa in alimta sidqahu fa i- fa huwa indi ahmad Eh, wannan ya ce imam hassan alaihi salam shi ma- wanda ya ce ba san dukiya a wuri na ƙarya yake in kuma ka san gaskiya yake to wawa ne to kaga wato sa- san dukiya ba na zargi ba ke akwai akwai akwai akwai son zargi kamar da muka ce shi ma talaucin ma akwai na zargi akwai na yau to sai kuma kalma ta gaba Ah, al- ah, al'ajazu afa al'ajazu afatu afa shine cuta kamar ciwo ciwo ne ga- gajiyawa shi kuma gajiyawa ciwo ne shi kuma gajiyawa tamkar ragwanci ne wato abinda zaka iya sai ka ki zaka iya yi sai ba- amma akwai gajiyawa wanda ba ragwani ba ba ba ba- ba abin zargi ba ne idan mutum ya zama ajizi saboda tawaya masalan kamar misali ba zai iya tafiya ba saboda shi gurgu ne ai ajizi ne ko wato amma wannan wannan afa ne wannan ko kuma baya gani saboda shi makaho ne ko ko kuma eh, da dai ko shi kuma bai- bai bai da ƙarfi saboda shi yaro ne ko kuma saboda ya tsufa to kaga waɗannan ba su ne ba su ne afa ajaz din afa afa a- inda ajaz ajaz din da ake nufi annan za ka iya ka ƙi wanda zai iya ya ƙi shi ne rago kun ga ragon ragon wancan ba na tsoro ba na lalai malalaci ake ce shi yau malalaci malalaci kenan shi ne wanda zai iya bai ƙi to wannan afa wannan ci- wan- wannan cuta ce eh, lalaci kenan ya ce ainihin mm, ga waɗannan fakirai biyu da fakir da mukil kenan idan ya zama na rashin dukiyansu sakamakon rashin kazar-kazar ne don neman alhali ba su da wani tawaya a jikinsu kamar idan ai- ajizi ya ce na jiki kamar makaho da baya gani ko kuma mai shanyanyen jiki ko kamalallen gaba ko kuma a- a- a- a- ajizi na fusani kamar sahuhu wanda ba zai iya aiki ba to wannan ba irin shi ake ne ba a'a wanda yake zai iya sai bai yi ba La- malalaci ke to wannan sai ya mai shi fakiri to wannan fakar din abin abin yabo ne yawa to shi shine abin zargi yawa idan mutum yana da Allah ya bashi lafiyan jiki da karfin jiki zai iya kazar kazar ya sama ma kansa sai ya ƙi sai ya zama bayi da shi to yanzu wannan talaucin kai kaga ai kaga abin zargi ne to wannan ya zama ya zama afa ya zama aji aji din shi afa shine kuma ya kai shi ga wancan irin talaucin da ake abin zargi ake zargi Tal- talaucin da ake zargi na wannan mutumin na malalaci ne na wanda zai iya yin wani abu eh, sai ya ƙi amma idan mutum ya kazar kazar sai ya sami kaɗan to wannan abin yabo ne sai ya zama yana da kaɗan yana kaz- amma yana yana yana taɓafa yana ɗan samun abin da yake ya yi kiyaye mutuncinsa baya roƙon kowa to shi ke kaga shi wannan ya kiyaye mutuncinsa to kaga shi wannan in yi baya da shi to wannan abin yabo ne shi fakar ɗin shi na abin ya bani amma fakar ɗin da ba za a yaba ba shine na malalaci shine shi shi- shine shine shine kuma kamar yadda ce ajiz afa wa sabru shaja'a to dauriya kuma jaruntaka ne musan da zuna faɗin jarumtaka duk da ba a kawo magana shi ba yanan ya ce ma'anin jarumtaka shine fuskantar maki wanda ya kawo maka hari da duk abin da kake iya wajen kare kanka to sabr shi ma wani nau'i na mu- na muƙawar shi ne ka shiga cikin wani irin hali na wahala amma kuma ka daure shi ma mu- mu- kam- kamar mukawama ne kamar fuskantar maki ne ga dangadan da nufin kare kai ta kowane hali to idan wani wani bala'i ya zo maka ka kuma cije ka daure ka daure ka daure baka fara ka- ka ka- ka- ka sadu da ka sa- ka shiga s- ka nuna jaza raki ka shiga raki to shi wannan shi- daure abin nan jarumtaka ne kun san jarumtaka ana gwada shi a fagen fama ne ko to idan musiba ta sauka ma mutum sai ya daure shi ma ba karamin jarumtaka ba kaga yanzu yayi mukawama da da mene da wannan bala'in da ya sauka sai yayi mukawama ya ci karfin sa bai sa ainihin raki ya cinye shi ya shiga ya- yana wayansa- ya ya- ko ya shiga sun batu ko ya ya kwararrabe ko ya zube ko ya a ya ci- ya cije ya daure ya ci gaba to daure ya kan zama akan bala'o'i ne kun gama akwai akwai eh, batun daure a ainihin babu su muka zo yana da tsawon magana wanda ma mana iya cewa ma aljanna ma ladan dauriya ce aljanna gaba ɗayanta Allah ta'ala yana cewa inna ma yau fasabiru na ajirahun da gairi hisa za a cika wa masu dauriya ladan su ba tare da bincike ba kuma mala'iku za su shigo wajen yan aljanna su ce masu salamun alaikum bima sabartum salamun alaikum da masu wato kaga mai yasa suka shigo aljanna nan sabar sabar su daure salamu alaikum wa salam saboda daure ne to dauriya gashi akwai dauriya iri iri amma duk dauriyar da akwai dauriya akan da'a akwai dauriya a gan barin haram akan akwai dauriya kan masa'ib cijewa duk irin wannan to wannan shaja'a ne jarurtaka ne menene opposite din ainihin kishiyar dauriya shi ne mai abin mutum ya ɓara ke mai wata raki ko ta raki ya kwarar ya kife zai iya abu ma sai ya zama ma zai iya abu ma shi ke in ma ya kasa ma a ce aka in ma bai jira ƙarshen sa ma ya mutu na ya sai ya mutu ma masiba ta shi ya kwarar ya kuma sai ya mace to menene ya ce a nan a shaja'atu mene wa sabru shaja'a yawai dauriya ainihin jarun jaruntaka ne wa zuhudu farwa to zuhudu kuwa dukiya ce zuhudu gudun mukan ji mashi gudun duniya gudun duniya wadata ne dukiya ce wannan wadata na san mutane su fakam da zaɓin ce dukiya sai mutane su ɗauka kuɗi kullum kuɗi ne suka ɗauka dukiyoyi na da yawa ba kuɗi ne kawai dukiya dukiyoyi na da yawa to babban dukiya kaga abin shine gudun duniya wadata to menene farwa me dukiya ya ce abin da ake cewa farwa shi ne dukiya ko abin da aka amfana da shi wajen yin tasarrufofi ko jawo yan biyan bukatu to mai zubudu shi ne wanda ya kan bar waɗansu bukace-bukace da waɗansu bukace-bukace wanda suke adatan aka yi su amma sai ga ba lalai sai ya yi su ba zai iya dorewa ya kuma ya jure ya basu ya sai ya zama wanda shi ba shi ba zai bata lokacinsa wajen bidan dukiya domin biyan wa'annan bukatu ba wanda ko ainihin yake sarrafa dinarinsa da dirhaminsa wajen neman abin da zai sami abinci mai daɗi don ya ci kuma ya ɗan sha wahala ya tattara domin ya tattara abin da zai ci din ya kuma ya sha kasala ya sha wahala ya zo kuma ya tattara abubuwan ya cici mai yawa kuma su sa masu yan cututtuka ba to kaga shi ko mai zuhudu ya huta shi bai sa ma kansa cewa ya kallafa ma kansa sai ya yi haƙiru ya tattara ya ci kaza ya ci kaza ya mallaki kaza ya yi kaza ya kaza ya yarda da karan ya wadata abubuwa da daman gaske shi mai zuwa sai zama shi bai dame shi wanda su mutane suke kwaɗayin su zama sun mallaka sai zama shi bai dame shi sai zama bukatun yau da kullum na dole ya tsaya ma wayannan kuma ya wadata a zuciyarsa bai tsarinsa a sai ya mallaki wayansu abubuwan da wasu kan ta koyon sai sun tattara ba to kar ka ga kaman ana karo nan a ce ana zargin ana zargin talauci har ana ya ba auna ana ya ba mu dukiya nan kuma an zo an je mai zuhudu kuma ga shi ba ana yin to zuhudu ba yana nufin shi ma rashin mallaka na hudu yashin ya zama su suka dame ka ko su ne kai kake ta hanko don shi mai zuhudu ya mallaki abu amma ba ba shi ne abin da ya dame shi wani malami ya rubuta littafi don kan akhlaq ya magana mai tsawo akan zuhudu to wani mutum wanda shi kuma ya ɗauka talauci shi ne zuhudu da ya karanta sai abin ya bashi shawa sai ya je gidan malami sai ya ga gida mai kyau sai ya sha mamaki wannan malamin da ya rubuta littafin zuhudu inda shi ne ke da wannan gida ya sai sarrafa lafiya aka yi gashin bidu masu kyau a barka da zuwa barka da can aka fito da abinci ya ga abinci mai kyau aka ci aka sha sai shekara da mamaki ba a kai ka rubuta littafi ka ce zuhur ba sai ce shi to ka inda yadda halin da na ganka ya ce a shi ba ka san ma'anar zuhur ba an yi ba duniya ba ta are kuma da gaske nake amma yanzu zan gwada maka zo mu je daji mu dan taba halwa ya ce mu je zai sai ce to ai ban ɗauko buzu ba ce ka ji ka ko ai ba ni da kace ba ka gani to ya ko wa ya buzo da ni ko kai ni zan iya yi ba tare da wani to shi sai shi shi sai ya zama shi bai iya zuwa halwa ba shi mata shi wanda ya ɗauka ta wuce ne zuwa sai bai iya zuwa halwa ba aka sai ya ce a dawo shi ba zai dawo to kaga kai kai duniyan take ranka ni ko ba ta are to kaga zuhudu ba yana nufin kaga mutum rigansa kai so ka ce baya zuhudu ka gan shi daga daga ka ce tsahiri kenan to ba haka ba rigansa fes fes fes fes yana ƙanshi amma kuma zahiri saboda mene duniya ba a ransa take ba ita ta bi wurare ba ita yake haƙuri ba wani ko ga ka ga za ka ga ainihin yana fama da talauci amma wallahi zuciyar nan son abin duniya wani muna magana da shi ina ganin shi yana dan fama da dan abubuwa ka ya ce wani shi da zai samu waɗansu miliyan kaza wai ka ta fara hoto zai gina nace wani irin hoto ya hoto hoto zai yi a raye-raye a garin banza ba a fara-faran zai yake karewa in inda wa isi jin barayin nan da wani zai ba kan fito mishi miliyan kaza ba shi wallahi ka da wato sai na sha mamakin shi da aka an ce ainihin wanda yake da dukiya wanda yake matalauci kai yana ya ga wani mai dukiya mai dukiyan yana yana aikin alkhairi sai yana fata shi ma ya sami dukiya irin wannan binyi irin wannan aikin alkhairin aka ce ladan su daya shi kuma matalauci wanda ya ga wani mai dukiya yana barna ya tana fatan shi ma ya dukiya irin barna irin wannan zunubin su daya yayi kai ba kai ma baka samu kuɗin ba amma kana da zunubin irin na masu kuɗin da suke fata shi da yana da shi da abin da zai yi to shi shi mai mai zuhudu ko da duniya ta duniya ta fuskanto shi ba ita da shi shi ko wanda yake ba mai zuhudu bane yana ba a duniyan tare da shi amma yana tawon tsoronta talauci ya hana ya rasa ne amma da ya samu da shi kenan to ba zahid ba shi ne matalauci ba an faɗi ra'ayi shi zahid shi ne wanda duniya ba ta dame shi ba ba ita yake hankoro ba ita kuma ta dame shi ba shi ne mai zuhudu to ka gani sai ce zuhudu menene ce isma zuhudu tsarwa babban dukiya ne kaga wadata ne wadata ne gurbi wadata ne babban wadata saboda shi zahiri mawadaci ne sawa'un yana da dukiya mara ko ba ba shi aina wadatarsa take a zuciyarsa ta shi ba yana hankoron abin duniya ba ne ballanta ta ya dame shi shi kaga shi zahiri inda wani abu zai tafi za ka gaba ya dame shi daga cikin dukiyar za ka gaba shi ya dame shi ba tunda ba dama ba shi ya samu gaba walwara'u junna wara muna ce masu tsantseni da hausa tsantseni shi ne mutum ya bar halas don gudun haram ya shiga wato idan mutum ya bar haram kuma yadda yanzu a wani wuri a fadar zuhudu shi ne barin haram a fadar amiru ne mafi bikin zuhudu shi ne barin haram idan mutum ya bar haram masha Allah zahidin mafi bibicin zuhudu to shi mai wara ya wuce nan shi wara shi har halas yake guje ma in akwai kaikai a ciki wato ga shi halas ne amma kuma yana jin tsoron kar ya zama da dan hunde da walakin to wasai ba zai amfani da halas inda yake masa kaikai ba to shi wannan sai ya ce mishi junna garkuwa garkuwa shi tsantseni garkuwa da nan ya fassara ya yi tarihin wara da cewa ta haruzu amma ya duru ajilan au ajilan kiyaye duk abin da zai cutar a magaggauciya ko a majinkirciya duniya da lahira duk abin da zai cutar da kai ka kiyaye ba za ka yi shi ba wannan wannan wuri na fi ya fi zama ma zuhudu don wara ya wuce don wara ainihin birbishin haka ne wara mutum yana barin halas ne don gudun kada haram ya shiga duk abin da ke kaikai ba zai aminta wato kenan idan mutum ga abu an ce maka ha- ha- eh, haram ne ka guje shi wannan aka ce halas ne kana yi wannan sai aka yi zama tsakaninsu a kodansu abuwa babu tabbas to mai wara sai ya kiyaye su domin in- domin in bai mutum bai kiyaye abin da ke da kaikayi ba zai iya fada ma haram inda dan kaikayi gashi halas ne amma da dan kaikayi kaikayi idan mutum yana bai damu da irin wa'annan ba wata rana ma eh, sai sai aikata haram ne kuma wannan wannan wani tafi wani fa- fa- wani zan baki wani ya aka rubuta na ama wai ana ababin nafaka sai aka ce ya zama wajibi mutum ya ciyar da iyalansa wannan labarin alatta za ta fiƙo ne na ama muna karatun zaure aka ce da ya ciyar da fita kuma da halas in bai sami halas ba yana iya yi da shugaba sai biyo ya ce kai malam ya ka samu wannan ra'ayi an dai in cin kai malam ne kuma sai ka faɗa abin da ka dama da in- in aka ce ma mutum wannan an buɗa masa ƙofar ya mene in ya fita gida aka ce ba na ce ba ne ya kai ya kai ga wani abu galalaya ya ce a rubuta ne ma an rubuta in ka ga galalaya ka ba ya karɓa to kaga in ya galalaya ɗauka zai tsaya ka san dole ya zauna a guje ko dole ya sauri kada mai wanda wanda mai shi ya zo ya ce aina wani to kaga sai ya ce ai galala na gani na gan shi an yashe shi ne kawai a yashe ga alama mai shi ko yayar ne ko ko baya so amma dai ban tambaya to daga nan kuma idan ya fita bai sami galala ba ba sai ya ɗirge tare ba sai ya ɗan yanka ya ƙabara wani wuri ba ya ɗan ɓangare wani wuri ba sai ya cike ta hirzi ba in ya gaga lalatin aljihu ba mutumin yana ta "Ah, ga dan wani abu dan ajiya ne kuwa ka gani wannan ba sai dan wani abu ba daga nan kuma sai ne ai ka gani ko ya zubi lahi wata hannu ko sai rana ta ɓaci saboda ka ba mutum ba- ba- bai kamata a buɗa mutum over eh, over faɗawar haramun ba kawai haram bayyane ne halas bayyane kuma tsakaninsu akwai abubuwa da ke da ke tuƙyale su halas kawai za ka ne karka karka ce wani dan baya da aka iya ai tunda da wajibi ne ai kaza kaza kaza kai ta wuye to shi wara shine ka ka kiyaye ka kiyaye waɗannan an ce ma- masu wara sukan sukan kai mataka tsantsenin su ma har har ta kai ma irin masu wara din akwai wani wanda bayan da ya ci abinci lokacin da ya ci din babu kaikayi kan wanda ya ci da shi din amma daga baya sai ya shiga ya sa ya samu kaikayi dangane da cewa to wannan mutumin kuma sa abin da ya bani ba ko shi mai cinikinsa ko sai ya amaya ya sa haka ya sa rai to saboda kada ya zama akwai shi ba ba an ce mishi dun dun dun shar'an ba za a ce maka ce ka tambaya ne ina asalin wannan abu daga ai baka ne an kira ka ci abinci ala suka ci ba ka san cinikin mutum ba sai ka ce me cinikin ka ina ka samu To, amma idan ka sani ka san cinikinsa za ka rubuta ka san cinikinsa ba ma ba ka tabbatar ba na halarsa ba ne ba ma ka san abin da ka ciki to kaga to junna kiyayewa kenan dun garkuwa mai garkuwa take garkuwa a wa- a wajen yaƙi ana riƙe ta ne maganin a- in an cin doki biya ko an kawo saran takobi ko sokan mashi sai mutum ya tare da garkuwa da ya riƙe takobi da hannun dama ya riƙe garkuwa da abu in ya- yana, yana, yana, yana kare kansa da to junna kaga garkuwa wato ma'ana mai kiyaye idan mutum ya sa wara to kaga ya katange kansa daga fadawa ga halaka duniya da lahira Ha- ba- ya fa- ya kare kansa daga fadawa ga haram kuma ya kare kansa daga fadawa uba gobe kiyama kaga ta nan ne ya zama masa garkuwa kamar yadda garkuwa ke kare mutum daga kibau da masu da takumba to aka rin kuma in wara zai kare mutum daga aikata haram wanda zai kiyaye shi daga ƙoban lahira in ka kiyaye kanka baka fada ma haram ba ka yi tsaf saboda haka wara- wara ya fi gu- ya fi guje ma haram an fahimta ai domin haram ba bayyana ba za ka yi ba wara ko ka- kana yana maka kaikayi wannan haram ne ko ko ko yaya to me ya kamata ka yi shi ma ka bar shi ka tsira in ko kace eh tunda ai ba ai an ce kar a tambaya ai an ce ku mene ai mene na wa ya sani almalu malul lahi shikenan daga nan kuma ka je ka- daga nan kuma ana nan kuma sai ka fada a kunyatan duniya sannan kuma yi wa ma'uku ba lahira wa yanzu to sai magana ta gaba ah, bayan da ya ce al- alwara'u junnatu ban sani ba ko ok magana ta gaba ƙadar alaihi salam ni'mal karimun rida wal ilmu wirafatun karima wal adabu hulalun mujaddada wal fikru mir'atun safiya wannan su ba jum- jumloli ne daban-daban kowane kun babin kansa ni'mal karinu arrida madalla da abokin gwami karini shine wanda kuke tare aboki ke wanda kuke gwami tare abokinka wanda kuke tare ko da lokaci shine karin ɗinka sa tsara ko sa'a aboki da ito ba sa'a ba tsara wanda yake shekarun ka kawai ba a irin a ce abokin wanda ko da lokaci kuna tare a ce ai wannan ƙari ne ko da lokaci suna tare to madalla da aboki bari in ce mishi aboki aboki da kuke aboki ba madalla da aboki an rida wato in rida ya zama shine abokin ka madalla kai kai babban aboki me ya rida daga kalmar rida ne bahaushe ya samo yarda daga yarda ne wala saufa yarda sai bahaushe ya ce yarda abin mamaki a nan shi bahaushe ya ce mishi ba inda ya kasan bahaushe in an ce ba shi ra yake ce da ku ji wani da ya fata ya ce wala lari na ba ya ce wala lari to ainihin suna ce ma ba la a warkan cakar to amma a wajen r- r- yarda ba wuce sai sosai ɗaya sai sa ba ɗin sosai ko da yake da- dal ya sa amma ta fi kusa da dal fiye da la la ba wuce yakan ce ma eh, d- dad lam na'am dad yana da wahalan faɗa a larabci larabci kawai ke da shi galibin harsuna ba su da shi dad saboda haka masu kina kiran ka- rogon su da gatar dad harshen dadi saboda dadi ɗin nan hau- larabawa suke da amma ba dad kawai suke ne ba akwai da dad da sad da va da da aima da gain da da- da ta duk duk laraba suke da wani kaga da da ain da gain da ta da va mai dugu zabi ke da da- da sadi da da dal to duk duk duk wa'annan ka- nadiran ne ka ga wani harshe na da wani larabci ke da shi sai aka sun ce musu lagatul dal wa'annan harsu wa'annan harufa ne ain gain sad dad ta za suna da wahalar ta imra'at ɗinsu a magana muku fafa kam da muna magana wajen karatu mu mu cika mura'at ɗinsu ba ga dama dama a kiran alqur'ani mukan kiyaye daidai gwargwado amma in muna magana da wanda sai mutum yana magana ya damu da ya kiyaye waɗanda in yana magana da larabci sai kawai ya faɗa ya faɗa kamar ba haushe ɗin kawai ya- ya huta amma mura'ata ɗinsu a alqur'ani daidai gwargwado lazimi lazim ne ka ka sa- nemi sanin alkur'ani kuma ka karanta shi daidai gurgu sai in ya gagara wannan kuma allah ba ya kallafa mara abin da ba ta iya to eh, yarda na ya faɗi mana saboda bahaushe ya ce yarda daga wala saufa yarda da sani zai yarda sai bahaushe ya ce yarda Kuma sai ya fasa ce ya ce- ya sa yarda eh, mu- fi'ili ne mu- mudari'i sunan yin- sunan eh, sunan aikin riba amma shi ba wai shi aikin ne yake ce mai yarda ko ba ku ba shi aikin ne ko ba mu shi ce mishi fi'li marari amma dai shi ke nuna da wasu muke yarda shi ne riba to in in in me ma'anar riba shine a- ka aminta da abu cewa daidai ne ka aminta abu haka ne ranka ma ɗaya ya tso haka ne haka ne haka ne kayar da yin kana ka shi ne ya ce mashi ainihin abin da yake nufi shine eh, fuskan kyakkyawan fuskanta ga abin da yake bijiro mu mutum a kowane hali ta inda ba zai iya musanya shi da dabara ba wanda ya cuɗanya da yarda yarda kenan ya fuskanci abin da allah ya kaddara matsalar sai ya gwamo wannan da kyakkyawan halinsa ransa ya masa tsab wato yarda shine abu ya zo ka ce mun yarda da hukuncin allah wani abu ya bijiro ka ce haka allah ya kaddara alhamdulillah allah ba mutane ne ba kan abin da yake haka allah ya so haka allah ya kaddara sai ranka tsab wannan a sa abu a mahallinsa don na san mutane su kan bakan da su kan sa abu ba a mahallinsa ba mu ce a ko'ina ake wannan ba wani abu ya fuskanto ka kan mace wata musiba ta fuskanto ka kuma dai ba kai ne da ka iya haka nan abin ya faru kamar hadarin da ya auku da dan uwa ya dawo tafiya da shi da matarsa da ɗansa aurensa kenan ma ɗan kuma kenan gidan ya tafi aka yi karo a mota kuma duk ba wanda ya rayu to yanzu wani ya biya mene abin yanzu akwai wani abin ko zargi ma za ka iya zargi shatan mota ya yi direban shi ma ya tafi ya ma kwankwatsa ya ma falala jikin shi ya ma falala ta wani direba taya ta fice kuma suka fada karkashin wata mota domin mun san akwai kore ta fita da ba don mu kasan akan aje motoci matattu a hanya da ke da su fada su wani wantsala su tashi amma mun san cewa shi mai motan baya da za a yi ya tuka motarsa ya san taya za ta fita ya mutu ko ko zai hakan ya san baya za a ɗauki kasar da cewa ba zan tuka ko da taya ta fita ma mutu tun da shi ma ya mutu direba to kuma dai allah mai ihu na kan ya katange wani aukon wannan za mu bikin cikin wani abu ya auku amma ba ba abin yi to mene abin yanzu a nan sai ka ci haka Allah ya kaddara Allah kuma ba mutami ne akan abin da ya kaddara ba Allah ya ba Allah ya ba yan uwa hakuri kuma su kuma Allah ya musu sakaya da aljanna to shine ma'anan yarda in ya zama shine abokinka kuna tare to kana da kyakkyawan aboki kai idan abu ya ya bijiro maka wannan yarda da hukuncin allah zai sa an hankalin kawarci kana da kyakkyawan aboki idan yarda ne kusa da abokin a gane kuna tare wato ma'ana kuna tare da yarda yarda din nan abokin ka ne amma ban da yarda da zalunci yawa ban da yarda da zalunci din yarda da zalunci zalunci ne a zalunce ka kuje kawo kudi nawa zai baka to kawo kaza to dai ban kara muku ban kai gadi to kai ka yarda ke nan ci baka da muka yarda sun waɗannan sojojin ne dole ne a girmama su ba ka bayan to akwai yarda da zalunci yarda da zalunci menene ne ne nau'i ne zalunci yarda da hukuncin Allah daban abin da yake ba ba inda za ka ce wannan laifin wane ne illa ya kawo kawai ka ce haka Allah ya kaddara an fahimta ai ban da mutum ya ya zalunce ka kai shiru ba shi ne ka yarda ba ke amma hukuncin Allah mun yarda da hukuncin Allah rudar da qada'i kamar yadda yayin da imam hussein yake sauka yake so muna da kan dauke ta yana ce allahumma imanin da kawar da da kaba'i kuma kamar yadda sai da zai ita ce in kana hada ya rude ya rab a takabbar minna hadar qurba a ga buɗe wannan sai ya zama gati masifa ta babban masifa ta samu ta amma sai kaga ya iya dakewa kaga yarda yana iya taimakawa wajen ainihin mutum ya daure ke shi yasa ce wannan kyakkyawan abokin tafiya ne ni'mal qarinu arda to wal ilmu wirathatun karima ilmi kuwa gado ne na gadon kuma wanda ya sifata shi da karimi abinda mu ma cewa karimci da hausa abu abu in muka ce karimci abin halin girma kenan wato kyakkyawa gado ne mai babban gado wato ba wani gado wanda ya kai gadon ilimi ke ba gadon da ya kai gadon ilimi idan aka bar idan idan mutum ya rasu an san abin da aka yi batun gado idan an mutu an rasu ne ko wani ya rasu wani ya gado ya gaji dukiya su to a ce mutum ya mutu ya bar dukiya an raba dukiyar an an raba dukiyar an ba magana ya bar motoci ya bar shanu ya bar gidaje ya bar da tarkace da irin wannan an rarraba ce ka ya bar dukiya to kwana biyu bayan magada sun yi gadon za a nemi dukiyar a rasa yanzu a tarihi duk masu dukiyar da suka bar dukiya shekara ɗari shekara dubu shekara kaza da suka wuce suka bar magadansu duke gado ɗin duk turjini sun wuce dukiyan ya wuce duk babu amma ban da gadon ilimi in ko har mutum ya wanzar da ilimi aka gada to babu gado irinsa ce imam bakir alaihi salam ya kasance a gidansa aka rika tsibar littattafai tun daga daɗe har zuwa rufi a bangayen gidan tun daga daɗe har rufe duk littattafai ne a bangayen yana cewa mafificin abin da za ka gadar ma 'ya'yanka shine ilimi kuma da ɗansa ya gaji wannan ilimin shi ya yada ilimi inda shi a zamaninsa yada ilimin bai yiwu ba saboda sarakuna sun sa tsama gwamnati ta hana hadisi hukuncin hana hadisi yana aiki a lokacin an hana hadisin annabi mutum zai sha mamaki yanzu aka ji kuma da zan ce annabi ya ce kaza ne kaza amma ɗauko halibobin sa na farko sun haramta ne haram sai ka ci wura zan ga hadisi ba a yi an hana ne abu zarin gifari an gan shi amina lokacin an yi gina gina hadisi dogara ya ce ashe ba a hana ka hadisi ba ya ce wallahi mutukan harshen nan nawa na baki nan sai na faɗa abin da na jirga wajen mazaru to da saboda yawan hadisi ma koran shi aka yi alifa ya kore shi ba a hadisi kuma sun da tubar sana'ar da cike da maganganu irin wannan cewa an hana hadisi kuma sun zo da kan sun faɗi halifofinsu da suka kora hadisi wanda aka yi ba da shela duk wani wanda yake da hadisi ya kawo na ga ya kamata a tattara hadisan annabi a littafi guda mutane suka tattaro masu shi a takardu masu shi a kashi masu su a ganye duk aka taro a ɗauka da gaske ne za a tattara ne a littafi guda ya banka musu ya zo kuma ya ce musu na ga ya kamata in kona ne don kar ku shagalta da shi ku manta da kur'ani to ka gani lokacin da aka hana hadisi maka malam sai man bakir ya dunga rubuta hadisi yana ajiyewa to lokacin ɗansa an hana hadisi to sai gwamnatin gwamnatin banu umayya ta shiga wani hali na rigima ana nema a kwace mutumki sai hankalin ta ya koma faɗa da 'yan tawaye to sai mutane na zuwa sai ana ta karatun hadisi gwamnati ba irin ta nan dogare duk an ji ana kokarin tsara sarki musu sai ana ta zaɓa hadisi sai ba sai hadisi ya yaɗu ba wadda aka kifar da wannan gwamnatin da sabon gwamnati ta zo ta hau sai ta lura ana ta hadisi gwamnati ga cewa hadisi wannan gwamnatin ba zai ta hana hadisi ba sai dai ta yi nata shi yasa ta kira wasu malamai ta ce su ma sun mutu su sunan malam wani sunan malam wani da halifa ya ce da mutu to kai to ka gani to kaga mafificin gadon da zaka bari menene ilimi akwai fitri wanda yake cewa ainihin wannan baiwa ce da allah kan jefa a zukata mutane da ya zama akwai kuma ilimi iktisabi wanda yake kafin ka same shi sai ka yi aiki sai ka yi kazin kuma fi ma sha kuma labar da ilmin da ake nufi iktisabi ake nufi domin ilmi ana kasbin shi ne kamar yadda kasan ake kasbin ake kasbin dukiya kamar yadda kasan cewa ainihin kafin ka ga ah, tuwo da miya a sufura ka san an mai gida an yi kazar-kazar ko da yamman aka zauna ba aka kawo tuwo da miya kana tsammanin haka ne da aka zauna kawai sai mai gida ce ina to sai da yammi ne sai da ya kazar-kazar sai da kasbi ne sakamakon aiki ne aka yi aka kazar shi to haka nan bayan za ka ga ilimi kawai ka gan shi haka kawai shi ma ana kasbin ɗinsa ne yawa sai an aikata sai an tashi an yi kazar-kazar ake samun ilimi haka kuma ba za ka ga gida shi ma ya tsiro ba a ce ka ga inda mar- na bar filoti na ban sa koto ba zai fito ka ga ni ya gida da ya tsiro sai ka shiga kawai lafiya ba ka ce a haka ma na shimfiɗu ma duk a an huta haka nan sai ka yi kazar kazar iktisabi to haka ilmi sai an yi kasbin shi to wuransa yana nufin cewa kaga ilmi wani- wani haske ne wanda ya kan yaye abubuwan da aka jahilta wanda ke kuma shi akan akan aka- akan gaje shi amma ne gadon ba yana nufin wai ka bar gadon lalai ka bar gadon abu ɗan kai gada ba a milari abin da ke nufi. in ka gaji ilmi ba mai sa aka- mu- mu wanda suka gaji ilmi su ne waɗanda suka haskaka da ilmi da suke suka ilmantu suke aiki da ilmi su suka gaji ilmi haka ce wannan ya gaji ilmi ma'ana babansa ya bar masa littattafai ba abin da yake nufi kenan ma abin da ake nufi in aka ce mutum ya gaji ilimi ma'ana yanzu ka me me ya gado ga- gado yakan zo maka ne ba tare da kayan iktisabi ba ko ba ka gado ke zuwa ba na tambaya ne ta ina gado ke zuwa ka aikata ne ka tara kawai wa- wani ya aikata ya tara aka baka aka ce ga kasan ka to shi ne gado to ilimi in ka gaji ilimi yana nufin mene baiwa da Allah ya maka na ka ilmin yanzu ya zama bangaren ka ka- ka ɗibe shi ka shige ya shige ka kuma ana ganin sa a a wajen ka ta fuskacin da an garka ma za a ga ilimi tun kafin kai magana sannan in ka buɗe baki kai magana sai a ji ilimi in aka ga ɗabi'an ka ga sai a ga ilimi to wanda aka ya zama in ka gan shi ka ga ilimi ka ji maganar su ka ji ilimi ka ga aikin su ka ga ilimi to wannan shine ya gaji irin ya gaji ilimi ba yana nufin babansa ya bar masa ilimi ba ne ya gaji ilimi ma'ana ya sa- ya sami ya- ya- ya- ya- ya sami ilimi har ya zama ban- ya zama dukiyarsa to ya- sifata shi da gado nuna ne ga cewa kamar wato wani haske ne da allah ta'ala kan sa a zukatan bawa ya haskaka shi da shi a gan- a- a- a- a gan shi- a gan shi ya bayyana tare da shi ya ɗaukaka matsayinsa duniyarsa da lahirarsa to to shi yasa ce warasa karima namiji karimi abin da kace karimi wato babba kenan wato ka- babban gado ne wato wanda ya gaji ilmi ya gaji ba- ya gaji gado muhimmin gado babban gado mun fa- mun mun faɗa mun ƙara faɗa wa- ma- ba- ma- eh, gadon ilmi ba shi ne gadon littattafai ba daga wajen uba ba ma'anan gadon ilmi samun ilmi da yin aiki da ilmi to shi ne wannan babban gado ne ya ce al'izru ma- ma- ma- ma ya tasar lilwarisi bila iwar a kaga wannan itibar din abin nufi a nan ba yana nufin gado ne ba irin wanda a- ai- ainihin wani yakan samu daga wajen wani ba. ma'anansa wanda ya sha ilimi ya aikata ilimi sai a ce shi ya gaji ilimi to wal adabu kulalun mujaddada adabu jam'in adab kulalu jam'in kulla adab adab shine da hausa muna cewa ladabi shine dai wannan adab din ladabi Eh, mene ma'anan ladabi kowane abu yana da abin da ake ce mishi kowane abu yana da ladabi kalmar ladabi akan ta amfani adab ana amfani da shi a larabci mana amfani da kalmar adab din a ma'anoni daban-daban amma asalin ma'anan ladabi yin abu bisa tsari kowane abu yana da ladabinsa yin shi bisa tsarin da ake yinsa magana tana da adab tafiya na da adab cin abinci na da adab sutura na da adab komai yana da adab komai akwai ka'ida na ladabi wanda ya dace haka ake yin shi dalilin da yasa ake ce ma a shirya abinci wasu a ce ai asalin karin ma a shirya abinci ne a ci shine adab su ba su gane ma'anar shi ba dalili dalili ainihin karin da aka ce ma'aduba ko a karatun bayan mun ce ma'aduba a cikin du'itu ila ma'adubatun lahi fi shahar ramadan a shahar ramadan an kira ku ya zuwa ma'aduba na Allah mun ce liyafar Allah kuma ne ake ce ma'aduba ai daga adab din ne wato ma'anar ma'aduba sufura da aka shimfiɗa abinci saboda mene ake kira shi haka nan saboda nizami ne tsari yanzu kamar misali mutum ashirin za su ci abinci an gaice za su ci abinci sai aka shimfiɗa sufura aka jera abinci ɗin ai kaga jerin nan ya za a yi bisa tsari tun da za a ce misali mutum goma su zauna nan goma su zauna nan suna fuskantar juna a tsakiya a ajinci abubuwa to kaga in abincin nan za a ci kai mai tsara za ka sa ladabi a ciki ka tsatsara abin kana bukatan faranti guda nawa ka je kowane ka aje masa kowane cokula ka aje masa in cokali mai haƙori mai ana bukatar ka aje da wuka aje shi sannan ka aje dan mai a nan dan gishiri a wajen can ta yadda in mutum ya zauna in yana bukata abu zai iya haka ya ɗau ya ɗan zuba to kasanto za a tsara wurin cin abincin ko tebur ne ko sofara shi ne ake ce mashi ya za ki ce ma'aduba wato abinda aka yi ladabi a ciki aka tsara shi ko ba lura ba tsararren abu ne sabanin a ce ainihin an riga an aje tukunyen tuwo nan tukunyen miya nan ga jama'a sun zo guda arba'in za su ci kowa yana da bibi wani ya sami tuwon ba miya wani kuma an cinye namu ba adam ba adab to adab shine ainihin a tsara shi tsararre to shine ainihin adab wato ma'anar adab tsari yin abu bisa ƙa'ida shine ladabi ne ladabi tun asali shi ne abu a tsare a bisa ƙa'ida ya ake ya me ladabin magana akwai da ake magana in kana magana da mutum kana muryanka daidai gwargwadon bukatarsa ba ka ɗaga murya gwargwadon bukatarsa ba kuma ka iya magana baya ji in kai magana kai mai tawadar me ka ji to kaga kuma kai ba za ka waje ba ka ba da kake magana gashi kusa kaga ba adab kuma akwai adab wajen in ana zuwa ana magana za ka ga mai adabi zai maganin shi a natse wani ko ya buga wayo wage baki yau kwarma dariya mun wani kamar wani ya kaji ya wuri kaza ya ko kuma an yana magana ya ce watso irin ta maguza kazan uwa wannan ya wannan ya cika a dinga watso shi kamar maguza to kaga ba adab a cikin magana magana ana yin shi na bisa tsari kuma ka yadda kake magana da na gaba da kai da ban yadda kake magana da sa'anka da yadda kake magana da yawo kowane kowane adab to adab ta nan ne aka kira literature adab wanda yake da hausa ma an ɗauki wannan kalmar an ce adabi har zuwa cewa adabin hausa to kaga ba shi ne ma'ana saboda shi adab ne shi ma saboda mene kaga shi'ir tsararren abu in shi'ir ne ko nasar ne ko ma mai duk abu ne tsararre tunda za a hatta ma abin da ake ce ma adabin baka wanda ke ba rubutacce ba akwai rubutaccen adabi akwai adabin da ba rubutacce ba adabi kamar waƙe-waƙen da mutane suke ana buge-bugen gangula ɗin su ma adabi ne amma ba ana rubuta ba amma rubutattun waƙoƙi wanda ya tsara su mai mazauni da kafiya kaga da tsara su a yi mashi wani wani wani da muna ke ce mashi wazani a ƙarshe da ƙari da waɗansu irin wani harin shi na ke ce kafiya to kaga tsararren abu ko kuma kuɗi ba ce in za a zauna za a tsara ta shi yasa ainihin aka kira literature adam saboda mene tsararren abu an fahimta tsararren abu to kaga ma'anan shi ladabi ma'anan ladabi yin abu bisa tsari shine ladabi wani in abu ya zama bai da tsari ba ladabi in ya zama hargitsi ba ladabi a ciki da zaran za ka zo aji ka ga kowa ne ana ta yanka ihu ko kuma ka zo ya ya ya ya ka san menene za ka ce akwai ladabi za ka ce ba ladabi ma'ana ba tsari in ko kaga tsaf komai ya yi kwari tsira da zaune a mahallinsa to ka san ka ci kai wannan akwai ladabi a Allah da fituke to a- adab kuma yakan zo da wata ma'ana Ah, ma- ma- ma- ma ya cewa negative Ta ga- ka- ka- ka- kaman bahaushe yana cewa ai ya addabe su wannan ya ce ad- ai an addabe su ba ai mutum nan ya addabe su to me me ma ya addabe su anan ya yi musu ladabi ya tsatsara musu ko ne zai ya kuntuta musu kenan To, a- a a cikin a cikin kaga adab mamaki wannan kalmar adab din ya zo da duk wa'annan ma'anonin A ta alauci akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi da yake cewa addabani rabbi fa asana ta'dibi ubangiji na ya ladabta da ni ya kyautata ladabi kun ga nan ba ya addabe shi ba amma in ka duba addu'an abi hamd ilahi la tu'addibi kaga kaga wannan kaga la la tu'addibni anan ma'ana karka mun ukuba saboda mummuna aiki ka kama ni da laifi na kai mun karfe mu haka idan muka koji koji ba shi ya ce ai mutumin nan ya addabe su ma'ana yana matsa musu ya kuntata musu to kaga duk nafsin kalma daidai amma dai ka- asalin ta a- adam din ne amma ana sa- in aka sarrafa ta sai ta yi ma'ana kaza anan ta yi ma'ana kaza to menene nan yake cewa adabu halalu judat Eh, j- eh, judat ne ko mujad- mujad- mujaddada to ada bai masa jam'i bari mu maishe shi mufradi ne yau mu ce ainihin aladabi kaura ne ko da shi ne tu- tuba wanda ake sawa mai na ado Tu- a- tuba ne na ado mujad- mujaddada kuma da'iman tana nan sab- sabuwa gau wato kullum in dai kana da ladabi kullum kamar ka sa sabuwar riga gau ne ka san da ka sa sabuwar riga sabon ɗinki ɗin nan ka san ka- ba a wanke ba musamman da kamar rigar da maza ka sa irin na shadda din nan kun san tana wani ɗaya wani ƙarfi ƙarfi ko an sa masa wani ko ko ko ne suke sa ko mini ko wani ana sa wani kare na wani ƙalli to in yana sabo yana ƙalli nan an wanke wa bayan kwana biyu sai ƙallin ya tafi to in aka sa sabon riga fiyas gudun ban sha'awa kamar ran sallah ka ga mutane sun zo ɗin nan duk kawai ne ka gan shi fiyas duk duk yana ta ƙalli gudun ban sha'awa an sa sababbin kayayyaki to to ladabi ka haka yake ladabi mutum ya sa rigar ladabi kullum sabuwar riga ya sa kullum fes fes fes sabuwar gau inda yana da ladabi kaga da ba za mu ce da ladabi da riga wa mai riga mu ce kar ka sa riga ba amma ka sa riga ba ka da ladabi ko da sabuwar riga ka sa ka ka- an ganka ba ka da kyan gani saboda ba adam ba adam ko mene a sani yana da adab nikan ga mutane da yawan gaske a magana in an magana sai ka ga cewa wasu masu kiyaye magana a adab kuma lalle na san wanda ya girma ko da a girman daidai gida gida girma ne a gida ya san cewa muna da muna da ladabi a yadda a ce karka ce kaza za a rika tambayin yaro cewa ba ka- ya za ka ce kaza karka ce kaza za ka ga mutum ya ya ana nazartar da shi ballan tana ce yayin makaranta akwai yadda ake magana ba kuma da yadda wa kake magana da yadda ake magana haka za ka ga ana girma mutum gashi a gaban ka amma sai ka mishi lamirin ba'i saboda girmama ko kuma kai masa lamurin jami ka ce masa ku ko kuma kai lamurin bina'i amara da ai na zo sai na samu ashe an fita aka ce na tambaya aka ce ma ai ai an tafi gona ne wani ai na zo ban ganka ba shi aka ce ma ka tafi gona to na idan abokin ka ne sai kai masa amma idan na gaba da kai ne malamin ka ne ko shugaban ka za ka ne shi za ka yi ai na zo za ka ce ashe- ashe an tafi gida ai ashe ashe ba ba ashe ba ko sai ban ban ko ba to kaya sai kai masa ko jam'i irin wannan ladabba ne na magana haka kuma ko yadda- ko da ainihin ladabi mutane da inda mutum yana magana da mutum kaga mutum biyu suna magana za ka gane wane ne ke girmama wani daga yadda yake sauraron da yake za ka gano ne alamar ladabi akwai kuma za ka gano tsari tsari tsari alamar yaro ne a gaban babansa sai wani gari to baba mai kace ba adam to ainihin adab a komi ne ina baka misali a magana a magana akwai adab a tafiya akwai adab a cin abinci akwai adab a sa sutura akwai adab a komi kake akwai adab to duk ƙa'idodin nan na adab wanda ya nuna ainihin shi shi shi ne shi ne ake nufi a ganka da adab a komi mutanen munan su akwai abubuwa da suke da shi su masu ban kunya masu ban kunyan gaske wallahi har ma dukan ji kunyan wani ba koyi saboda suƙin adab miyagun abubuwa da su musan bai dame su ba kuma kaga bisa kama kaman kama ruwa din nan kawai zai ga mutane na kama ruwa a hanyar kana tafiya a mota sai daga kawo da ido ko yanzu mutum wai yana kama ruwa kuma amma maki yadda mata ni wani wani cikin yaran gida na wani wani jiyo sa ce wannan tice ba ta da kunya kawai sai ta yi bayi a tsaye kawai ta za ta yi bayi ita tica ɗin su ce shi yana nasaru kawai tica wai ta tica kawai sai ta yi kawai tana bayi suna kallon su tica din ba ta to kai tica ba da bai aka gaba al'amari ya lalace to ga gani ai ai ainihin komai yana da adamu nan sai ka ga abubuwa da dama ba adab a ciki ba adab kar zai laka tarbiyyar mutane yana da wahala ainihin mutane kuma ko wasu an ana ana ta ai ta magana ai ta magana amma ina a ganin wani nakan ce wani lokaci ban cika damuwa da idan sauran mutane suna ba amma na cika damuwa da idan a cikin mu muka ga muna ana abubuwa ne kamar kai maganar tsafta still ka ji wari a jikin mutum ko ka zo wuri sai ka doka hanci ko kuma a kawo abinci a dungur bibi a ranar in kowa ya zauna inda ke za a zaɓa a kawo aji masa ko kuma ka ga wani irin wa'annan dai su al'adab ga sunan iri iri ainihin to adab ko da mutu ko kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wata wata zawadu fa inna khayra zadi taqwa ku yi guziri amma babban guzirin da ku ɗauka zuwa hajji shine takwa to haka nan kuma allah ta ke cewa ya sauka mana tubabi na ado da duk mu kare sutura mu sai ya ce kuma wani ba su takwa zalika khair bayan tufan kyalle da ake sawa tufan takwa ya fi alkhairi mu ba ruwa kamar yadda abin da nake cewa nan me nake cewa na dubba tufafi ne sababbi da'im libasu ta kwadar ka khair ka ba ta yana nufin kenan in kai in ka in ka sa tufan ladabi to tufan ladabi kullum sabo ne to wal fikru mir'atun safiya fikira kuwa tunani kenan mutum ya tunani shuru ya sa kan shi tuna ya harba ya kafin ya kafin abu ya kadda ya tunani mai ya zai je dawo to shi ne magani wanda yake fes kusan magani wanda mutum ka duba ya ga kansa to kun san maganin yana da tsatsa ko bai da abin na aika ga za ka gaba ka kanka sosai ba a da can mutane su da karancin magane wasu an ce sukan yi ado su je su duba ruwa ta zan ba zai fito sosai ba ko amma ko a da ce akwai miyar a wanda ake da gilashi dinnan. arwa a shafa masa wani abu a bayan mutum ya to idan akwai akwai mir'at gas wanda yake za ko da dan wani dan wani abu a fuskan ko wani abu za ka iya gani shi in ka duba fes to fikira shi ne wannan fikira shi ne kamar ka in ka duba madubi fes mai kyau mai kake gani idan da wani dan dabbara dabbara a menene mai zai nuna maka dan wannan dabbara to kaga fes kenan to haka fikira yake fikira kuma shi kuma wato ainihin shi ne ke tunani ke ka harba tunanin ka kafin ka ka dinga ɗauki mataki ka sa tunani tukunan har da magana ɗin kafin ka harba ta ka juya ta ballantana a ce za ka ɗauki wani mataki na yin wani abu sai ka yi tunani ya kaya kuma ka ga aƙibansa ya yi kafin ka je kai to sai ka ga abin ya tafi fes lafiya da amma ya zama ba ka sa tunaninka ba kana yin abin ne haka kawai sai daga baya ka yi tunani in ka faɗa wani hali sai kuma sai ka yi tunani ainihin kai ba kai ba hannu abu ba ke to na so in yi mai addu'a na kuma ga lokaci na ta ƙurewa ya ƙuƙure mini ne hatta wannan na batun hular ɗin nan ni ban fassara da ɗan tsawo ba na ɗai wanda na ɗan faɗa mana ya ishe mu domin shi fikira shu'uri ne na na hankali wanda yake haskaka zuciya ya yaya wayansu abubuwa waɗanda suke ido ma ba zai gansu ba amma ka zan ta'ammuli in mutum ya shuru ya nazarin abin da zai je dawo sai ya hango abubuwa masu yawa da me dai hango da zuciyarsa saboda ainihin shi shi ita fikira na haskaka zuciya din ne kamar ya sa ma kamar kamar yadda mutum zai sa toce da misali cikin duhu ya haska idan sai hango gaba to haka zai sa tunani zuciyarsa ya hango masa can abinda ma ko tocira ba zai gani kamar misali zai fita cikin dare ya fara tunanin shi ce in a cikin daren nan ka zama da kaza ba ka bari ya safe ne masara ka ga yanzu ka ga ya haska da tocilan tunani ya hango abin da ido ma ba zai iya gani to ka gani saboda kafin ka ɗauki wani mataki ko kai wani abu sa tunani in ka sa tunani sai fekir zuciyarka ta hango maka abin da ido ma ba zai gani sai ka jujjuwa ka gani ka kwasa in ka sannan sai ka ɗauki mataki ne kayan shi bisa tunani ke kuma ka ga Allah ta'ala wala da mace afala ta tafakkaru ba ku tunani ka ga tunani muhimmin abu afala ta akilu afala ta tafakkaru an maka hankali an amsa maka wannan hankalin don ka aiki da shi idan kai rashin aiki da shi ka zama wawa kuma hankali shi ne muhimmin abin da aka baka shi ya bambanta ka da dabba ita dabba ta kan yi wani fikira ne wani lokaci za ka ga ita ko tana irin fikira irin tata ne amma za a lura wata ba tana ma fikira ma ko kuma fikiran da irin tata ne yadda take fikiran ta kamar akuya idan ta hango kamar tumatir haka gonan tumatir ta shi ta je ta ga ashe akwai shinge da kaya aka ce in ta karkada kunnen ta ji sun shiga lafiyar ba ta sa abin da ta mata kullu in dai kunnen ya shiga to ko sai ta shiga ko miye ko miye ya yaji duk jikin da zai ya yaji amma sai ta shiga amma in ta ji ya yaji mata kullu za ta wannan ne kunne ne ba ta sa to ainihin to kaga ita kawai abin da ya dame ta sai ta ci to kaga dan adam ko kaga zai saurara yara me zai faru me zai biyo baya me zai kaza shi na tana ita ba abin da ya dame ta tun da dai da wannan ganyen sai ta ci kawai ko me zai faru ya faru Allah ba shi da abin da zai faru ma ya faru da bai ta ci ba shi ke to shi ko shi ko dan adam Allah ya masa hankali saboda kai yana tunani ne to insha Allah na so in karanta mana addu'a amma har na zo da addu'a din amma kuma na cinye lokaci ina ta mana tsoro inshallah har lokacin addu'an ya cinye akwai addu'o'in imam zainul abidin wanda aka sami na ranar sha uku zuwa ƙarshen ramadan zuwa talatin har yanzu ba a sami na ɗaya rana ta ɗaya da ta har zuwa rana ta goma sha biyu ba mai yi a samu wata rana amma addu'a na da daɗi na so in karanta ko da ɗan kaɗan in ɗan karanta don da farko wani addu'a na da kyau wani wajen in mutum ya duba ya duba cikin ko sai ba sa jami'a a ina jin aljami'a zai gani a kamila ba zai gani ba kamila ba zai gani a jami'a zai gani zai ga imam zan abidin ya addu'a ciki akwai itirafi da a'imma da kira sunan da kinsu barin karanta mata yasara ko da magana sai mai yanke mata shi اللهم إن الظلمة جحدوا آياتك وكفروا بكتابك وكذبوا رسلك واستنكفوا عن عبادتك ورغبوا عن ملة خليلك وبدلوا ما جاء به رسولك وشرعوا غير دينك واقتدوا بغير هداك واستنوا بغير سنتك وتعدوا حدودك وسعوا معاجزين في آياتك وتعاونوا على إطفاء نورك وصدوا عن سبيلك وكفروا نعماك وشاقوا لا أمرك وعادوا أعداءك وعادوا أولياءك فعرفوا ثم أنكروا نعمتك ولم يذكروا آلاءك وأمنوا مكرك وكسر قلوبهم عن ذكرك واستحلوا حرامك وحرموا حلالك واجترؤوا عن معص- على معصيتك ولم يخافوا مقتك ونسوا نقمتك ولم يحذروا بأسك واغتروا بنعمتك اللهم فاصبر منهم واصبر عليهم عذابك واستحسن شعفتهم وانا باني اكان ظالمين ان شاء الله اللهم اصبر منهم واصبر عليهم عذابك واستعذب شعفتهم واقضى دابرهم وضع عزهم وجبروتهم وضع عزهم وجبروتهم وانزع أو- اوتارهم وزلزل اقدامهم وارعب قلوبهم اللهم انهم اتخذوا دينك دجلا وما نكادوا ولا عبادك حولا اللهم اكفوهم بأسهم واغلل حدهم واوحن كيدهم واشمد عدوهم واشف صدور المؤمنين اللهم اكتب أضادهم واقهر جبابرتهم واجعل الدائرة عليهم واغدر بنيانهم وخالف بين كلمتهم وفرق جمعهم وشتت أمرهم واجعل بعصهم بينهم واضف عليهم عذابا من فوقهم ومن تحت أرجلهم واسبك بدم- بأيدي المسلمين دماءهم وأورث المؤمنين أرضهم وديارهم وأموالهم اللهم أضل أعمالهم واقطع رجاءهم وأظهر حجتهم واستدرجهم من حيث لا يعلمون وأتهمهم بالعذاب من حيث لا يشعرون وأنزل بساعتهم ما يحضرون وس- وحاسبهم حسابا شديدا وعذبهم عذابا نكرا واجعل عليهم واجعل عاقبة أمرهم خسرا اللهم فخذهم اخذا وبيلا ودمرهم تدميرا وتدبرهم تتبيرا ولا تجعل لهم في الارض ناصرا ولا في السماء عاذرا والعنهم لعنا كبيرا اللهم فخذهم اخذا وبيلا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أدينك يا ربي بطاعتك ولا أنكر ولاية محمد رسولك صلى الله عليه وآله وع- وعلى أهل بيتي وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وولاية الحسن والحسين عليهما بك ولدي رسولك عليهم السلام ولاية الطاهرين المعصومين من ذرية الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي سلام الله وبركاته عليهم أجمعين وولاية القائم السابق منهم بالخيرات المفترض ما خلقت وبرأت اللهم وانصر ناصري واخذل خاذلي اللهم اجعلنا من اتباعه واشياعه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه من جمله اوليائه يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين ان شاء الله aiki ban karanta addu'an duka ba na bari ne dai kawai insha Allah amma mutum in ya- in ya je gida yana yi rubar sahifa sajjadiya al aljami'a insha Allah zai ga addu'a Imam Zainul Abidin daga ranar 13 har zuwa ƙarshen wata kuma yana da daɗi addu'o'in wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin يا الله